الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu wannan yammaci na litinin sha tara ga watan dulqa'dati a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 2019 a 22 ga watan bakwai a shekara ta 2019 lissafin miladiya wannan shine darasin mu na 89 a karatun littafin fadlul islam tare da sharhin sa da malam salih bin abdul aziz ibn muhammad ali sheikh waffaqahu allah babi na uku na tafsirul islam wanda a cikinsa kuma yake mana sharhin hadisin bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi ko abu hanzu ban fita daga cikinsa ba wanda yake mana magana akan taslimul wajhi lillah da kuma ko taslimul qalbi lillah da kuma an yi walliya al-insanu wajhahu ila Allah cikin bayanin wannan bangare na wannan hadisi a nan ne muka tsaya ya mana bayani akan cewa in kiyadi da ta'a nau'i biyu ne in kiyadi da ta'a fil qalbi da kuma in kiyadi wa ta'a fil zahiri ko idan mutum wannan fil qalbi da az-zahiri la budda a same su a tauhidi babu makawa in a babin tauhidi ne da zahiri da batsinin mutum dole so tauhidi kuma idan ya ƙudurta ya yadda ya sallama ya miƙa wuya ga Allah a zuci to wajibi a zahirinsa ma a gan shi dangane da tauhidi yana yi kar a gan shi yana shirka ya ce ai a zuciyarsa ba shirka a waje ne kawai yake shirka amma idan a sauran abubuwa ne na ayyukan gaɓuɓɓa sallah azumi zakka da hajji bisa saɓanin da zai ambata mana dangane da sallah idan mutum ya yadda da su a zuci ya samu in ƙiyadi da ba'a ta zuciya to idan aka kasa samu ko kamalarsu inda mutum ya yadda amma baya yi ko yana tsallake a wani abu to zai zama yana da asalin musulunci amma akwai targaɗe wannan shine ke nuna raunin imaninsa amma bai kafirta ba kamar da dai ya gaya mana hakanan abin da shafi muharramat abubuwan da suke haramun zina da sata shan giya idan mutum ya kudurta a zuciya cewa Allah ya haramta shan giya na yadda Allah ya haramta zina na yadda zuciyata ta karɓi wannan hukuncin daidai ne adalci ne kuma ina kyamatar abin to amma kuma shaidan ya rinjaye mutum ya je ya sha ko ya aikata zina to asalin musuluncinsa yana nan a musulmi bai kafirta ba amma dai ya raunana bai samu wato kamala ba an fahimci wannan to duk akan wannan muke don haka bayanin asalin musuluncin ake menene abin da in babu shi musuluncin ya tabu gaba ɗaya babu shi to sai ce wa kazalika fi masail ada'il ibadat al mafrudati al amaliyati nan ne zamu tashi ko bismillah karanta
وكذلك في مسائل أداء العبادات المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره إلا فيما ورد الخلاف فيه يعني مثل الصلاة والتفريق ما بين الالتزام وعدمه والجهد وعدمه ممن لم يصل ظاهرا إذا تبين هذا فمن أعظم ما يحقق الإسلام إسلام الحمد لله جل وعلا لئلا يكون القلب مستسلما الا لله جل وعلا وحده ومعلوم ان الاستسلام يتبعه الطاعه أن الاستسلام ومعلوم ان الاستسلام يتبعه الطاعه ويتبعه المتابعه يتبعه ويتبعه الطاعه ويتبعه المتابعه ويتبعه الر- الرغب ويتبعه نعم.
الرغب ويتبعه
الرهب نعم فإذا كان القلب مستسلما لله جل وعلا وحده فإنه ينشأ عن ذلك أنواع كثيرة من العبادات لا تحصى نعم ومن ضيق القلب ومن خضوع القلب مما cire wannan wawun din Ta- eh, min ce bayaniya yawa من ضيق القلب نعم.
ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة na'am ومما يجعل حقيقة حقيقة الإسلام عند العبد أعظم أعظم وأجل أعظم وأجل طيب آه، yace wa kazalika to haka nan kamar da muka yi magana akan waɗancan abubuwan idan mutum ya karbe su a zuciya ya yarda da su ya sallama wato ya amince hukuncin su haka yake to koda ya saba bai aikata ba ko kuma ya saba ya aikata abin da aka hana to yana dai da asalin musulunci ba a kafirta shi ku fahimci wannan nan can Ah, in abin yana da alaƙa da tauhidi ya ce dole ne da zahirin da batsinin dole a same su mutum ba zai zo ya yi shirka a zahiri sai a- a ce ah, me yasa sai ce ai yana da tauhidi a zuciyarsa wannan kawai a zahiri ya bai bai yadda da haka sai a ce a'a a tauhidi dole ne a ganka zahiran wa batsinin amma abin da ya shafi a ga mutum yana shan giya ko yana wani abu na sabo da Allah maɗauki ya haramta in aka tambaye shi me yasa kake yi in yace waye dama ya hana ai ni ban yadda haram bane to anan taslimin qalbi babu shi tunda ya fito da abin da ke zuciyarsa ko yau amma da zai ce i wallahi na yadda Allah ya haramta amma dai ko- kuskure ko rinjayen shaidan ko uzuri ko makamancinsa to sai a ce wannan tunda ya yadda cewa haramun ne yana nan a musulmi da ya ja da cewa abun haramun ne ya ce shi bai daba ba haram ba ne ya ko- ya mai da shi halal kaga ya halatta ma yu'lamu min ad-dini bi darurati hurmatuhu ko abinda aka san haramcinsa ko tahrimuhu abinda aka san tahriminsa min ad-dini bi darura kowa ya san cewa zina haramun ne shan giya haramun ne duk wanda yace halal ne to ya ja da Allah subhanahu wata'ala da ya haramta to wannan kun ga kenan bai taslimi ba zuciyarsa bata amince ba da haka sai zama kafiri amma inda ya yarda cewa haramun ne to amma kuma an gan shi yana aikatawa to wana nan da asalin musuluncinsa amma kuma yana cikin fasikai masu bayyana abin da ke bai dace ba an gane wannan amma in a tauhidi ne wannan ba za a karba ba cewa zahirinsa ya saba ma batsininsa dole da zahiri da batsini sai sun daidaita an gane wannan ku to sai ce wa kazalika fi masaili ada'il ibadati a matsalolin yin da kuma aikata ibadodi al-mafruḍa waɗanda Allah ya farlanta al-amaliyya waɗanda ba na zuci ba abinda suke a bayyane na aiki kafsalati kamar sallah wa zaka ila akhirih ma'ana kamar yana cewa ne wa ghairiha da makamantansu yace illa fi ma warada al-khilafu fihi sai dai dangane da abin da sabani ya zo a cikin sa ya'ani mithla salah misali sallah sallah kun san sabanin da malamai suka yi akan sallah ta saba ma zakka da azumi da haji ina jin mun sha bayanin anan in zakka ne mutum ya ƙi bayarwa bayan dukiyarsa ta kai nisabi me za a yi masa za a ce masa kafiri a karɓa za a yi da ƙarfi idan azumi ne ya yadda azumi farilla ne amma ya baya azumi me za a yi masa ladabtarwa za a yi masa hajji haka ba a yi masa ba za a ce masa kafiri ba amma sallah akwai saɓani mai ƙarfi akan sallah fatawar sahabbai mafi yawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce duk wanda ba aka ga baya sallah kwata kwata baya sallah to ba musulmi bane in dai ya ajiye ta baya yi kawai in an ce ya sunanka sunana Abd- Abdullahi ko sunana Muhammad to yaya ba ma ganin ka a masallaci wallahi kawai ba na yi dai to a gun wasu malamai suka ce wannan ba musulmi bane wannan ita ce fatawar mafi yawa daga cikin sahabbai amma kun san sabanin akwai shi duk wanda ya karanta littafan mu na mazhabar malikiya nan galibi suna cewa abinda idan mutum ya ƙi yin sallah bayan ya yadda da cewa farilla ce me za a yi masa yustatabu talata za a kama shi a ɗaure shi a nemi ya tuba kwana uku a bashi kwana uku a ce kai ka tuba tunda dama abin da ya hada ka da mutane shine baka sallah to ko ma ka rika sallah kuma sai a tsare shi duk lokacin da aka kira sallah sai a zo a gaya masa tashi lokacin sallah yayi kai sallah in wata ma ta zo a gaya masa in aka yi kwana uku ya ƙi to sai a kashe shi wani shine hukuncin shari'a suka yi saɓani kisan da za a yi masa na haddi ne ko ko na kafirci ne an gane wasu suka ce na haddi ne na ƙin yin sallah saboda suka ce tun da dai akwai la ilaha illallah a zuciyarsa to gaskiya ba za a kafirta shi ba in bai sallah ba to amma mafi yawan sahabbai da mafi yawan malamai ra'ayinsu akan wannan ba shine wannan ba cewa in dai ka ga mutum kwata-kwata baya sallah to ya fita daga musulunci shi yasa suka ce ko kiran sallah aka yi mutum yana ji yana zaune har aka yi sallar bai tashi ba yana ji ba bacci yake ba yana zaune aka kira sallah aka yi jam'i bai zo ba lokacin sallar ya fita gaba ɗaya kuma bai yi ba magariba ta yi bai yi azahar ba bai la'asar ba yana zaune da gangan ba abin da ya hana shi ba uzuri ba ba rashin lafiya ba ba bacci ba to suka ce ko lokacinta ya wuce ba zai rama ba ba zancen ya rama saboda abin da ya yi kafara kawai ta yi sallar ba za ta wanke wannan laifin da ya yi laifin ya fi wannan abin da ya girma ba kamar kowane aiki in ka in kai misin ɗinsa ba kai ba ai sai a ce karama ko abinda ramu ko ya zo a kansa maganar bacci ne ko da kuma me da mantuwa mutum ya manta man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata ma zakaraha duk mutumin da ya bacci bai wata sallah ba ko ya manta to daga ya tuna ya sallah ko daga ya farka ya sallah amma in yana zaune ne haka kawai da gangan irin wanda zaka ji an ce ya shekara da shekaru baya sallah sai daga bayan shuri ya dawo ta ce to zai ta yin salloli ya watanni yana yi ko shekaru ma yana yi kullun ya guda biyu da makamanci ai kun san wannan magani da malamai suka ambata wasu sun ce duk wannan ba a bukatar kawai yayi babban laifin da ba za a yafe masa ba sai da tuba ba rama sallar ba ya tuba kada ya sake kuma sannan ya ci gaba da abin da ya fuskanci na gaba wasu suna cewa kafirta yayi barin addini yanzu dawowa zai yi ya ci gaba saboda me saboda matsayin sallah da yadda aka bambanta wajen hukuncinta dangane da wato aikata ta ko rashin aikata ta to wani shine ke ishara zuwa gare shi a nan wani kuma dai ko malamai manya a zamanin yanzu duk ra'ayoyin su kenan akan wannan cewa idan mutum baya sallah ba musulmi bane ba uzuri dai haka kawai baya yi mun san da dai da wahala ka ji an ce ga wani musulmi kuma baya sallah amma wasu suna cewa yanzu abin ya fara dawowa akwai samari da yawa yanzu ana faɗar sun fara yawa sun daina yi hatta ramukan sun daina za su je su yi bal su su kare wani yana ta gaggawa ya zo ya taho masallaci suna tafiya su a hankali su koma kuma su yi wankan su ba zancen alwala ba komai su tafi taɗinsu da 'yan mata a gama abin da za a zo kuma a kwanta ya ce a yi rayuwar samartaka shi yake ciki yanzu gun mafi yawan malamai wannan ba musulmi ba ne allah tsare mu a kiyaye musulunci ba dama ba shi ne mutum ya zama da bakinsa kawai ce shi musulmi ba ne dole ne ya yi aikin musulunci wannan dai na san kun san saɓanin matsala ce da yake akwai saɓani a kanta sai ce ya ni misalar sala wa tafriq ma baina lil fizami wa adami bambancewa tsakanin mutum ya lazimci yin sallar ko kuma bai lazimci yi ba ma'ana ya lazimta koyaushe ya riƙa yi ko kuma a ce baya yi koyaushe hukuncin wannan agun malamai da suka tattauna wal jahd wa adamihi da kuma musun wajibcinta ko rashi ma'ana mutum ya ce wajiba ce ko kuma ya ce ba wajiba ba ce in mutum ya ce ba wajiba ba ce ya kafirta kaslan ko yana yi ko mutum yana sallah ko yana sahun gaba ko shine liman in ya ce sallar farilla ba farilla ba ce to sai kafirta ko saboda ne saboda ya ƙaryata zuciyarsa ta ƙi istislami lillahi wa li hukumillahi shi wannan kuma shine asalin musulunci dama shi yasa dama malamai suka rarraba waɗannan abubuwan gida biyu yawwa fi man lam yusalli zahiran dangane da wanda bai yi sallah ba a zahiri shin yayi iltizami ya yadda da hukuncin ko ko bai yadda da hukuncin ba yayi jihad yayi inkari wannan iltizami da jihad kishiyar juna ne iltizami mana iltizama al-hukma wa qabilahu wa sallama lahu ko yawwa ko kuma bai yi istislamin ba ai jahada ya ce ba ma wajibi ba ce an fahimci wannan gu yawwa shine ke zance yace idan idan ta bayyana hada idan wannan ya bayyana gare ka ya kai mai karatu fa min a'zami ma yuhaddiqu al-islam yana daga cikin abin manya manyan abubuwan da suke tabbatar da musuluncin mutum islam al-qalbi lillahi jalla wa ala wato miƙa wuya ta zuci ga Allah subhanahu wa ta'ala bi Allah ya kuna alƙalbu mustasliman illa lillahi jalla wa ala babban abin da ke tabbatar da kai musulmi ne shine kada ya zama ka miƙa wuyanka ka sallama zuciyarka ga wani in ba Allah ba in kana so ka tsaya a musulmi to ya zama miƙa wuyar da za ka yi kar ka yi ga kowa sai Allah kar ka bari a zuciyarka a samu wani mutum ko wata manufa mutum ɗin nan ko annabi ko wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani mutum da kake so ko mahaifi ya zama matsayin da zai samu a wurinka ya kai na Allah subhanahu wa ta'ala in kai haka to kayi wa Allah kishiya a zuciyarka dole ya zama Allah shine sama da kowa a zuciyarka duk yadda kake son dan adam to ya ake iya bambancewa ta bangaren kamalul mahabba da kamalul zul matukar soyayya da matukar kaskanci wanda za ka yi wa soyayya wadda ba ka yi wa kowa shine Allah kada ka daidaita soyayyar da kake wa Allah da soyayyar da kake ma wani kowa ne ne shi matsayinsa bai kai ka so shi irin yadda kake son Allah ba haka nan irin kaskancin da kake samu a zuciyarka in kana gaban ubangiji to kar a same shi a zuciyarka lokacin da kake gaban kowa a duniya wannan abin da wahala ko ko ba wahala to shine fa amma hakikanin musulunci ba in ba a samu wannan ba kana da matsala a zuciyarka kada ka so babanka sama da Allah kaga dai kowa yana yayi ittifaqin yana son babansa kai kada ka so manzon Allah sama da Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ina ce san Allah da san manzon Allah duk ne a'a ba dai bane san da ake wa Allah ubudiyya ce wadda ba a yi wa kowa san da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so ne ubudiyya lillahi lalin rasuli ka bambance wannan shi kuma san manzan Allah wajibi ne tilas ne ibada ce amma ibadar ga Allah ce ba ga manzan Allah ba Allah ne ya umarce ka ka so manzan Allah an fahimci wannan zancen yau don kada ka bari a zuciyarka wani abu ko wata manufa ko san garinku ko san ƙasarku ko san wani abu da kasa a gaba ya fi Allah girma wannan matsala ce a asalin zaman ka musulmi akwai wahalar fahimtar wannan ko ba wahala wajen fahimtar ba wahala amma ina kawo misalan ne don ka ji girman abun a zuciyarka don ka canja tafiyarka an fahimci ni an fahimci zancen insha Allah yawwa kar ka so wani sama da Allah kar ka so wani abu sama da yadda kake son Allah duk abin da aka ce Allah to an gama shine sama da komai sama da kowa sama da kowace manufa sama da duk wani abu da kake ganin mai muhimmanci ne akwai wanda yanzu zai iya kashe kansa ko ya jefa kansa cikin hatsari saboda wata manufa aiko ya yarda da ita ko saboda wani mutum da yake so ya kare to amma sai ka ga ba zai wa Allah wannan abun ba to ya bincika ya matsayin ubangiji yake a zuciyarsa haka nan abin da ya shafi soyayya da da'a da kaskanci sai ya zama ka fifita Allah wajen kaskancin da kake sama da kowa karka kaskanta a zuciyarka karka ji tsoron kowa tsoron gaibi ba tsoron ɗabi'a ba yau akwai tsoron ɗabi'a kana tsoron ɓarawo tsoron ɗan fashi tsoron mai kidnapping tsoron kaza tsoron kaza wannan ba matsala ɗabi'a ce amma tsoron abin da baya nan ka riƙa wato gaban ka yana faɗuwa wani shehi kana tsoron zai maka wani abu yana kabarinsa in ba kai da'a ga wata doka da ya ɗora ko akai ba kana kwance a gadonka sai ka ji wai hankalinka ya tashi saboda ka tuna in ba kai kaza ba kila zaka mutu ko zaka talauce ko zaka yi kaza ko zaka yi kaza ko wani boka ya sa maka kaza kar ka fito yau karfe kaza ko yau ba sa'a to duk wannan khaufin kishiyar khaufin Allah ne ya saba ma tauhidi wajibi ka cire wannan abin daga zuciyarka babu komai irin wannan ba abin da kake tsoro ya same ka in ba daga Allah ba to wannan shine tauhidi kuma ka dogara ga Allah cewa ba abin da zai taba ka in Allah bai ga dama ba an gane wannan ai da haka istislamin nan babban abu ne eh ka miƙa wuyanka ga Allah gaba ɗaya to sai ce islamul qalbi a jalla wa lillahi jalla wa ala bi Allah yakuna alqalbu mustasliman illa lillahi jalla wa ala wahdahu yace wa ma'lumun abu ne sananne anna listislama cewa shi miƙa wuya in dai mutum ya miƙa wuyansa ya sallama ya saki ake jansa to ya ba'uhu da'atu da'a tana bin sa in dai ka yarda da Allah a zuci ya ce abu kaza halal ne ka ce iya Allah na yarda zuciyata ta karba cewa halal ne ya ce abu kaza haram ne ka ce iya Allah na yarda abu kaza haram ne to wajibi kuma sai a samu da'a ga wannan abun ya biyo bayan wannan miƙa wuya ka miƙa wuya eh to in azahar ta yi ka tafi masallaci to ya ubangiji sai ka je kai in ka noke ba kai ba ka yi ne ka saba ma umarnin Allah za a rubuta maka zunubi shi yasa ai ma dama malamai suke tattauna daga da sallah musamman shin sallah a cikin jam'i wajibi ne ko ba wajibi ba hmm? mustahabbi ne ko kuwa farilla ne in wajibi ne to in fa ka bari da gangan ka ki zuwa za a rubuta ma zunubi in ko mustahabbi ne in ka bari ko da da gangan babu zunubi a kai amma ka yi makaruhi kun gane wannan zancen malamai mafi ƙarfi shine sallah a masallaci in an kira jam'i wajibi ne saboda hadisai masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan da haka ba magana ganin dama bace kaga dama ka zo masallaci baka ga dama ba za ka yi zaman ka ba haka abin yake ba in dai ka ji Allahu akbar ai kun tuna makaho da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi hanya ba kyau ba ni da dan jagora da zai taimaka min kaza da kaza yaya an yafe min in yi sallah a gida yace je ka an yafe min har ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ina mutumin nan mai tambaya a je a nemo shi aka je aka dawo da makaho ya tambaye shi kana jin kiran sallah yace ya rasulullahi ina ji sai ce to ka zo masallaci ba ni da uzuri gare ka in dai ka ji kiran sallah to taso ka taho Allah taimake mu ya zama cewa Allah ya yi girma a zuciyar mu irin wannan abu amma dan Allah ka duba ka ga irin yadda muke girmama wasu abubuwan ba sallar jam'i ba in aka ce ana yin su wani wurin ba za ka shiga ba sai da kokawa wa taɓa shigowa masallaci da kokawa kokawar saboda tarin jama'a sai ka ture wani sannan ka shigo saboda bala'in da kwaɗayin da tsananin sha'awar ka samu sahun gaba ka zo ka bauta wa Allah ka baro kasuwa ka rufe tun karfe kaza baka damu ba so kake ka zo kai sallan nan ka samu lada 27 dan Allah muna yin haka tana da wannan girman a zuciyar mu ina tambayar mu ne tana da wannan girman a zuciyar mu ta samu wannan fallalar a zuciyar mutane da yawa yanzu da yawa gaskiya ba haka muke wani ya taso daga gidan ma ya tako jam'in sai ya ji an tada iqama sai ce bari mu je dai ko dan kaɗan ko ma ya feda haka ake cewa zai ya feda amma inda wani abu ne ake rabawa tun zamanin annabi sallallahu sai da wannan kwatancen yace inda a ce wani abu ake rabawa na dan romo romo ko naman karfata da za a ba wa mutane mai dan daɗi daɗi yace da kaga mutane suna tahowa ko da da rarrafe ne haka ladan kiran sallah yace da mutane sun san ladan da ake samu a kiran sallah da ta da ikama da sun yi kokawa don su samu wannan matsayin da sun taho da gudu su zo masallaci ya zama su suka fara yi to amma sai ga mu aikin lada tun da ladan ba ganin sa muke ba sai ka to imanin ka dama da Allah da yaqinin da ke zuciyarka shine zai zaburar da kai kai irin wannan aiki amma shi wani abin da muke gani kuru kuru ko ana raba kuɗi ko ana raba wani abu yanzu ku duba wata shekara da aka ce a abin nan stadium ne aka tara kofas za a ɗauki aiki a wata ma'aikata a wannan ƙasar tamu adadin mutum nawa ne suka mutu mutuwa garin kokowa wani an shaƙe shi kokowar kawai ya samu fom wani fom ɗin wani ya miƙa wani kafin wani ya karɓa an yaga fom ɗin saboda duk akan me akan a samu aiki amma irin wannan abun mukan yi shi a harkar addinin musulunci yanzu misali in mu ce ku yi haƙuri ina ba da wani misalan ne don mu ga girman abin da muke karanta misali a ce darasin mu na mai zuwa na alhamis duk wanda zai zo darasin nan ba zai taka kafa shigo masallacin nan ba sai ya aje naira goma a waje za a karɓa wani akan wannan ba zai zo ba dan Allah haka muke ko ba haka muke ba sai su to limaman nan ba mu san me kuma za su yi da kuɗi ba ta a fara tuhume tuhume da zance ku duba ku ga wasu masu addinan wasu addinan daban da kuma karkatattu a musulunci irin yadda suke bautar da mutanensu duk abin da suka faɗa za a yi musu a ta tara musu kuɗi sai kai mamaki kaga intellectuals fa malamai manya na jami'o'i su zo su aje kwakwalansu a gun wani karkatacce a wani addini yana ta dora su akan wani abu amma kuka suke yi suna ta jijjigawa kuma sai da suka bada kuɗi suka shigo amma musulmi fa saboda a zuciyarsa wannan abun fa bai kai wannan yadda kake tsammani ba kai mal to Allah dai taimake mu mu hango girman addinin mu miƙa wa Allah zuciyarmu ta yadda da'a za ta biyo bayan abin da muka miƙa zuciya wannan shine zance يتبعه الطاعة ويتبعه المتابعة ده متابعة كما زن الله صلى الله عليه وسلم ويتبعه الرغب ده قدي ده الهين كارسة ce ana zuwa maka jaje ka rasa sallar azhar muna yin wannan hmm? to da suna yi in aka fito sallah ba a ga mutum ba sai a je gidansa me faru haka da ba mu ganka ba to Allah kiyaye gaba sallar azahar sai bai zo ba ba ɗaurin aure ya rasa ba mun zin ɗaurin aure mutum ya rasa sai ya rubuto kai haƙuri baka gan ko ya zo baka gan shi ba sai ya rubuta baka gan ni ba ba mu gaisa ba saboda kaza da kaza ne amma sallah ba wani sai ga ba ruwansa yana tahowa ma naji an yi sallama sai koma ce bari mu je na yi ni kaɗai a gida bai damu ba kuma baya baya jin komai a zuciyarsa a wunin nan ba zai ko hawaye ma ba zai zo ba waki ma zancen hawa sai a ce masa bai da hankali ma yanzu to ce yasa ba zai yiwu ba imanin mu da na sahabbai ya zama daya ba zai yiwu ba su kun ga haka suke daukar addini yadda muke irin wannan fadar amma mu yanzu ina haka yake shara shara kullun rarrashin mu ake daga an ga mu yi nan haka ba za mu sai mu a ta tallabo mu a ce ba komai ba komai amma su ba haka suke ba imanin da miƙa wuyar da suka yi ga Allah ya sa kawai shirin su shine daga Allah ya ce kaza za a yi to shikenan sai a je a yi Allah sa mi koyi da su ku sai ce wa yatba'uhu ar-raghab wa yatba'uhu ar-rahab fa idza kana al-qalb mustasliman lillahi jalla wa ala wahdahu in zuciya ta zama an miƙa ta ga Allah shi kadai fa innahu yansha'u an zalika to daga wannan abin da zai tsuru shine anwa'un kasiratun min al-ibadat nau'o'i daban-daban za su tsuru ma'ana mutum tunda ya mika wa Allah rayuwarsa to za ka gaina nau'i daban-daban na ibada waɗanda ke la tuhsa wanda baka iya lissafa adadin su shi yasa zaka ga rana guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wane ne ya halarci jana'iza yau sayyidina Abubakar ya ce ni wane ne yake azumi yau ya ce ni waye ya sadaka yau ice ni waye kaza yayi kaza haka rika tambaya duka sai na abubakar sai su da kansu abin da suka ce kaban Allah ya riga yayi gaba ya bar mu a komai na alheri zaka ga kana gaggawa kana kudayin ina ma ka aikata yanzu sai ka ga shedan ya zo ya lababo ya hana ka aikin da yake wajibi ne fa ba zancen mustahabi wadancan mustahabai ake tambaya amma duk ya aikata amma mu nan wajibai mutum bai ba kuma sai kaga baya jin komai ba damuwa to sai sai min zullil qalbi a cire wannan wawun din ko yawwa wannan min din ta bayani ne ma'ana ibada daban-daban za su tsuru sakamakon wannan miƙa wuya din daga cikinsu akwai zullul qalbi kaskancin zuciya zuciya za ta kaskanta wa min khudu'il qalbi da kuma wato zuciya ita ma za ta risina har yanzu ne za a samu wannan risinawar da tawadu'u da zuciya mimma yaj'alu haqiqatal islami azimatan wannan zai sanya haƙiƙanin musulunci zai zama yana da girma a zuciyar mutum domin ma yaj'alu tahqiqal islam kuma daga cikin abin da zai sanya tabbatar da musulunci inda al'abdi a gun bawa ya zama a'azama wa ajal shine mafi girma mafi ɗaukaka a zuciyarsa ya zama musuluncin nan shine sama da komai da'a ga Allah ita ce sama da komai a zuciyarsa lihaza don haka yambaghi al'inayatu da'iman fi tahqiqil islam ya kamata mutum wallahi ya damu da tabbatar da musuluncinsa a kowane lokaci a kowane lokaci kar ka samu ka shiga wani yanayi da zaka ji kana kunyar ka ce musulmi ne kai ta kiyaye wannan irin matsayin kowane iri kana kunyar ka ce kai musulmi ne sannan kuma kana ji a zuciyarka kamar musuluncin wani ci baya ne wannan shi ma na da hatsari duk inda aka taɓa musulunci ka ji zuciyarka ta ji ba daɗi ko da kyau nan ba mu da matsala da shi muna da shi da yawa ga an taɓa musulunci za ka ga muna da damuwa wannan ba wai ba alheri ba ne alheri ne amma ina ma a zuciyarmu kuma a ibadarmu a halayenmu ana ganin haka yadda muka damu da kishin musulunci da kabbara in wani abu ya faru amma wannan ya zo a ce a zuciyarmu haka ta ɗauki musuluncin wannan ya fi muhimmanci to sai shi wali hada ينبغي العناية دائما في تحقيق الإسلام وهو ما أراده المصنف وأن شيني أبن ما لم يكن في أنا ملتافي فيما يظهر هنا شين أبن كبينا وجن أبن ديك مات وجن تحقيق المسلم أن يكون العبد مسلما هواه يميك سنزوتي يرسى وقلبه da zuciyar ita kanta da abin da take so da karkatarsa ta zuciya can a zuciyarsa a ƙasan zuciyarsa akwai abubuwan da yake so yana barin wasu abubuwa domin su to waɗannan abubuwan ya zama duk ka ɗauke su ka cokam ka miƙa wa Allah sai da Allah ya so za ka wa iradatahu da nufinka na zuci wa qasdahu da dai nufi lillahi jalla wa ala wahdahu ya zama Allah kawai kake nufi wani zai ce gaskiya fa musuluncin nan kamar da ba mu fahimce shi ba in dai waɗannan abubuwan haka ake nufin su sai mun yi su sannan mu zama musulmi to ni zai ce to ashe da yawan ma mutanen ma ba musulmin bane to karka faɗi haka abinda ake shi na zahiri mutum musulmi ne yana nan a musuluncinsa amma shi ilimin ai dama ƙara nuna mana ma'anar musuluncin zai yi kuma wannan shine zai nuna maka irin abin da zaka rika samu yanzu a gun wasu mutane su ce su musulmi ne in sun yi wani abu wanda ya saba wa musulunci su sun san ba daidai bane in kai musu nasiha a kansa maimakon su karba sai su kama faɗa ta ai musuluncin yawa ne da shi in nayi wannan ai akwai wasu abubuwan ma in ma na bar wannan ai nayi wasu min gaida shu'urin ba tare da ya lura da ya ji a jikinsa cewa wani abun fa wajibi ne wani abun barinsa da rashin yarda da shi zai sa mutum ya zama kafiri haka wajibi mutum ya sani ba a yi wa Allah karan tsaye shi ne ma'anar musulunci in Allah ya ce e to dolen ka ce e in ka ji kaikayi a zuciyarka daga e din Allah to kana da matsala da Allah baka yarda da shi ba wani shi ne ma'anar musuluncin ba shari'ar Allah ita ce kaza dole ka yarda a kowane zamani haka take ko an kasa yi daban amma cewa ita ce tafi komai wannan wajibi a same shi a zuciyarka a yi sallah a yi azumi a yi da'a ga iyaye a yi menene duk abin da kake ji akwai wani abu da zaka ji wani lokacin zaka iya masa kunkuni kai ka gaji da yi ana cewa kai kana cewa kai da Allah kai ka gaji wani lokacin ma sai mutum ya rasa inda zai dora laifin sai akan malami sai ce malaman nan duk sun dame mu kuma ganin ba ta malami ba ce aya ce Allah ne ya faɗa ku yi kaza amma baya so sai ka ji zuciyarsa ba ta jin daɗi shi ya fi so a bar shi da yancinsa ya abin da ya ga dama kamar musamman irin zamanin yanzu zamanin yanci zamanin bautawa dan adam dan adam shine dan gata duk abin da yake so sai a masa kungiyar kare kaza da kungiyar kare kaza da kungiyar kare kaza amma ba mu da kungiyar kare haƙƙin Allah ko akwai kungiyar kare haƙƙin Allah wani ma sai bai taɓa jinta ba babu ko babu saboda shi haƙƙinsa shi Allah mai rahama ne haƙƙinsa ko baka bashi yanzu ba akwai sakamako shi nasa sai an je gurinsa to amma tunda ba ganinsa ake ba shi yasa mutane ba sa ɗauka abin serious sai kaga mutum yanzu ya je gaban alƙali a kira shi kotu ya san ba laifi yayi ba fa shaida kawai aka kira shi amma wallahi sai ga yana makirkita bai taɓa zuwa gaban alƙali yana makirkita amma ya zo gaban ubangiji yana sallah ko a sahun gaba yake ana sallah yana soshe soshe da kowa ya yi waɗannan abubuwa shi muke so ka sa a kwakwalwarka dan me a can kake tsorata ka je gaban sarki ka je gaban gwamna ka je gaban shugaban ƙasa duk ka ruɗe amma a gaban ubangiji ba ka jin ma kana gaban ubangiji zuciyar ba ta ɗau komai ba to duka fa wannan matsala ce a zuciyar eh matsala ce a zuciyar ko buƙatar a gyara zuciyar nan ka tuno cewa Allahn da ya halicce ka ya halicci duniya ya fi komai girma shine a gabanka da shi kake magana yana ganinka in ka zage shi a zuciya ya sani sarkin gari da gwamna da shugaban kasa ko za ka iya tsaya gaban su kana dakuwa ta cikin riga ba su gani ba ko ba ka ba a kusan kisar mai matan nan ko ya sunan shi ne na zurke dan muhammad ne ko a ruwan bagaja da malam abubakar imam ya kawo rahimahullah suna tafiya da matarsa yan fashi sun tsare su wai ya kasa yin komai sai da suka wuce wai yake gaya matar ai baki gani bane ina musu da kuwa ta cikin riga abin da nake nufi anan shi ne wallahi dan adam zaka iya tsayawa a gabansa kana nuna masa kana sansa alhali a zuci baka sansa da yawan mu haka muke da shugabannin da muke zama da su da sarakunan da me wani a gaban sarki farfarfar kamar mutum amma a zuciya yana cikin masu adawa da shi haka a gaban gwamna haka a gaban shugaban kasa saboda mai dan adam ne bai san me yazo a zuciyarka ba amma Allah subhanahu wataala da ya san cikin ka da waje da komai in ka tsaya gaban sa kuma sai ka rika wasa da sallar da kake ka rika wasa da alhakar ka da shi ya faɗi abu ma ka rika jin kai baka karba ba wannan shi ke nuna akwai matsala a imanin da Allah ɗin shin ka yadda Allah akwai shi ka yadda Allah yana nan ka yadda yana ganin ka ka yadda shi ne sami'un basirun muraqimun alaika duk waɗannan abubuwan ya jibu istihdaruha so ake so ka rika halarto su a lokacin da kake alaka da Allah kuma shine alamar ka yi istislami ka mika rayuwarka ga Allah mu ci gaba an yakuna al-abdu musliman hawahu wa qalbahu wa iradatahu wa qasdahu lillahi jalla wa ala wahda wa hadha kama qala jalla wa ala wannan kamar da Allah maduki ya faɗa ne wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai kamata ba bai dace ba wannan abin da ake nuna da ma kana ma ya juzu ne bai halatta ba ne ba kawai kamata ba ce haramun ne ka samu mumini namiji ko mumina mace kun ga dan ayoyi da yawa Allah maduki yana cewa ayyuhal ladina amanu a zo da sigar maza sai a ce matan sun shiga ciki to amma nan an ware mana namiji mumini aka ware mace ita ma mumina saboda kada wani ya ji bashi a ciki kuma kowanne da tanwini da yake nuni akan umumi yawa kowa ya shigo ciki bai halatta ba ga wani namiji mumini da wata mata mumina mai imani idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka yanke hukunci a wani lamari Allah ya ce abu kaza haram ne manzon Allah ya ce abu kaza haram ne an yakuna lahumul khiyaratu to a ce muminin nan yana ta yin haka yana ta neman kwane-kwane yana neman wani zaɓin banda na Allah banda na manzan Allah to bai yadda da Allah ba bai yadda da manzan Allah ba ke an fahimci wannan ayar alkhiyara shine kana neman wani zaɓi daban ba wanda aka baka ba yanzu aka ga mutum yana ta yawo yana neman fatawa zai je gun malamai bakwai akan wani abu da yake so ya je gun wannan ya ce haram ne sai ce bari ya koma gun wani ina jin dai da dan sauki sauki sai je gun wannan da zai je gun mutum casa'in da tara kowanne ya ce masa haram in ya je gun wani na ƙarshe na ɗari ya ce masa ya halatta sai kaga ya yi murna ya fi son wannan na ɗari ba zai tunanin cewa ya kamata fa ya girmama hankalin waɗannan mutanen da suke suka fi shi karatu tun da yadda sun fi shi karatu to masu yawancin ya kamata a ce ya girmama ra'ayinsu ko dan wannan ballantana shi ba hujjar ya sani ba komai ba sai ga yana ana kwanance kwanance a shigan nan a shigan irin yadda yahudu suke yahuda su ne daga Allah ya ce abu kaza haramun ne to sai su yi ta kwane kwane shine alhiyal hiyal jam'in hila kenan hila ita ce in an ce maka kaza haramun ne sai ka bi kwane-kwane kai ta zagayewa don ka aikata wani abu ko ka aikata wannan abun amma ba ta wannan hanyar ba kamar yadda yahuda allah maɗauki ya ba mu labari a cikin alkur'ani lokacin da ya haramta musu su ranar asabar ko me suke yi sai su yi dabarun kafin asabar ɗin su je su sa wani abu zai tattara musu su bayan asabar ɗin sai zo su kama duk wani yana daga cikin me hila ake ce masa malam ibn timiya yana da littafi akan tahrimul hiyal irin waɗannan dabarun da ake wa shari'a da wayo da zaka yi wa shari'a da kaji an ce abu kaza haram sai ka je ka takwano sai ka ƙara kaza kamar irin mafarkin mutum wanda za a ce ya yi mafarki ya faɗo ko sai aka ce wai menene sai sai ya makalkale haka za ga wani ne wa shari'a ya tambayi kaza sai a ce a to ai ba haka bane sai dan ƙara gyarawa saboda kawai so yake ya samu kalmar halal a gun malami duk waɗannan irin abubuwan wallahi rashin taslimi ga Allah ne ya sa mutum zaka je na irin wannan in mutum ya sallama wa Allah to ba ruwansa da wani abu shi yasa za ga sahabbai daga an ce Allah ya ce kaza shikenan sun gama sayyidina abubakar a gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu as-siddiq duk kowa ya san kisar a cikin ku ya gaya muku ya je suka ce ya gaya mana ya je ce to na yadda tun bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su haka suke amma mu yanzu sai ga muna ta kwakwale kwakwale yanzu gashi nan ma mun shigo zamanin da wani zai zagi sahih bukhari wani ya ce bola ne wani ya ce wane ne wani ya karyata ma gaba ɗaya hadisan wani ya ce ma annabi ba a masa sihiri ba wani ya ce kaza da kaza wani ya ce duk wanda ma ya faɗi haka ba shi da hankali duk irin wannan abu saboda kawai dan adam yana ga yana da yancinsa na faɗin abin da ya ga dama to Allah maɗauki dai ga abin da ya ce bai dace ba ga mumini namiji ko mumina mace in Allah ya ce dama za a bi ya ce shi ba za a bi shi dama ba hagu za shi manzon Allah ya ce dama za a bi ya ce shi hagu zai bi wa qala jalla wa ala Allah maɗauki kuma yana cewa inna ma kana qaulal mu'minina kawai abin da yake zama kawai abin da yake zama qaulal mu'minina furucin da muminai suke yi idza du'u ila Allah wa rasuli in an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah li yahkuma bainahum dan yi musu hukunci an ya qulu fadin su kawai shine sami'na wa ata'na wannan shine kaulin muminai amma ba mutum yanzu an ce masa qala Allah wa qala rasulu sai to ai abubuwan ne wallahi ko rikici ne yanzu zamanin nan abubuwa sun yawa komai a zamani ka rike maganar Allah maganar Allah ta yi taransin da duk wani zamani ba zancen wani zamani da wani zamanin baya ne har zuwa yanzu har zuwa kiyama ƙur'ani yana nan da aikinsa wani zai ce yau fa muna tsanani tsanani ba tsanani ake ba muna faɗar abin da wallahi shine akallin abin da dole a same shi a zuci ba a waje ba a waje akwai bambanci wajen aikace aikacen mu wani na kokarin kaza wannan yawan na filfili wani ya kasa wani yana sabo a ayyukan mu na zahiri za a iya samun abin da ya saba amma in wannan abin bai samu ba a zuciyarka fa to ba musulunci ba wannan shine hatsarin wannan zancen da muke Allah ya faɗa ka ji baka gamsu ba to fa zaka fita daga addini ne dole ne duk abin da Allah ya faɗa ka yadda gaskiya ne duk abin da manzon Allah ya faɗa ka yadda gaskiya ne kasa aikatawa daban
ko kin aikatawa daban in ka yadda a zuci amma baka aikata ba kana nan musulmi an fahimci wannan abu amma fa in baka yadda a zucin nan ba gaba ɗaya musuluncin ka ne ya rushe ka koma kafiri Allah sa an gane wannan to sai ce إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ونحو ذلك من الآيات هكذا آيوي دي مكمن التي تدل على وجوب الاستسلام لحكم الله ودن سينوني أكن وجب سلم ودميك أويا دهكون سن الله جل وعلا في المسائل العلمية مسألة لنا علمي wato na imani waɗanda za a ce ga labarai ku yadda da kaza Allah shine kaza manzo Allah shine kaza wa fil masail al amaliya da kuma masalolin aiki da ku aikata kaza ku aikata kaza wa fil hadith al ma'ruf an nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin nan sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi a dayan ku ba zai zama mai imani ba har sai ya zama a son zuciyarsa ya dace da abin da na zo da shi wannan hadisi ma'anarsa ce mai kyau ma'anarsa ta dace da wannan ayoyi da ake faɗa shi yasa shi ma malam ya kawo shi kawai ba saboda bai san cewa bai inganta ba isnadinsa bai inganta ba alhafiz ibn rajab alhambali a cikin arba'un sharhinsa na arba'un nawawiyya ya sunan littafin jami'u al'ulumi wal hikam yawwa kun san shi jami'ul ulum wal hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim sunan littafin kenan to a ciki ya ambata cewa wannan hadisi isnadin sa bai inganta ba duk da an-nawawi ya ambaci cewa isnadin sahihi ne amma ibn rajab a sharhin sa ya faɗa ba sahihi bane haka malam albani da sauran malamai da yawa sun nuna isnadin akwai matsala to amma ma'anarsa duk ita ce sharhin wannan ayoyin da muke karanta ba rikici a ma'anar mutum ba zai zama mumini ba har sai son zuciyarsa ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi daga in ka faɗi wannan maganar ko a wa'azi ne ka faɗe ta muddin baka ce man qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ba matsala ba ce don magana ce tabbatacciya mutum ba zai zama mumini ba sai duk abin da yake so ya dace da abin da Allah yake so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa huwa fi ma'ana qaulihi jalla wa ala wannan ya dace da ma'anar faɗin Allah maɗauki da ya ce fala wa rabbika la yu'minuna fala a aha wa rabbika na rantse da ubangijinka Allah ne yake rantsuwa da kansa sai ya idafar rububiyya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya raba rububiyarsa cewa shine rabbu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin wannan uslubin a cikin alqur'ani daga cikin darussan da ake ɗauka a kansu shine manzon Allah sallama da ake wa magana laisa rabban laisa rabban ba ubangiji bane kamar da Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah shi ma wannan daga cikin abin wata ma'ana mai zurfi da zaka hango a cikin ayar ita ce wa qada rabbuka ay i'lam annaka lasta rabban وقد قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه kamar ana gaya masa haka ne ka sani cewa kai ba kai ne ubangiji ba kuma ubangijin da ya halicce ka ya yi hukunci ya yi umarni cewa kada a bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana to haka ne duk inda Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse da ubangijinsa ya rantse da kaza da kaza ko makamancin wannan to yana nuna maka wannan abu cewa ashe manzo sallallahu alaihi wasallama ba shine Allah ba ba shine ubangiji ba fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka ya rasulullah la yu'minuna nan ba Allah ne rantsuwa jama'a mu saurari rantsuwar Allah me yace bayan ta kamar Allah ne sai yana cewa ya rantse da kansa wallahi tallahi la yu'minuna mutane dinnan ba za su zama muminai ba hatta yu hakkimuka har sai sun hukunta hukuntar da kai a hausa akwai bambanci hukuntawa shine idan mutum ya yi laifi a yi masa ladabi hukuntarwa shine a sanya mutum ya zama hakimi mai hukunci to har sai sun hukuntar da kai kai ne mai hukunci mana sai an sanya ka kai ne alkali sun yadda da hukuncinka to ba wannan kawai ba fi ma shajara bainahum cikin abin da ya auku tsakanin su duk rikicin su su kawo maka kafi su sani kafi su ilimi kafi su sanin adalci hukuncin ka shine adalci duk wanda bai da manzon Allah sallallahu ya fi shi sanin gaskiya ba to ya fita daga wannan yana cikin waɗanda yake la yu'minu ko ba haka bane fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita to kaji sannan in kai hukunci ya zama cewa babu wani ƙaiƙayi ƙaiƙayi wata damuwa wani sofa ne na matsala a zuciyar wani daga cikinsu dangane da abin da ka hukunta in ka ce wani ne da gaskiya to shi wanda aka baiwa rashin gaskiyar ya miƙa wuya na sallama na yadda hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sama da kowanne yanzu ina mutumin da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya raba ganima sai ce wannan raban ba a yi don Allah ba ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil ya yarda da wannan bai dauka ba shi yasa a lokacin ai sanin wannan irin ayoyin ne sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah ba mu izini mu sauke masa kai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ku kyale shi ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hukunci wani ya ce a'a shi yasa ina tsananta wannan zance ne saboda ina tattare da abubuwa a kaina na irin abubuwan da suke gudana a zamanin yanzu musamman a kafofin sadarwa din nan musulunci ya zama abin wato me zan ce abin isgilanci abin wasa malamai ba su da kima ba su da daraja kowa ya fito shi malami ne zance iri iri wannan ya soki wannan hadisi yau gobe wannan ya ce wannan aya wannan ya musuluncin gaba ɗaya wannan ma ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka a yayan musulmi fa a yayan musulmi masu sallah wannan abu yana nan kullum shi sa mutum yana da damar ma da zai kauce ma irin waɗannan abubuwa dan kar ya taɓa imaninsa zai sauƙaƙa ma kansa amma lallai mutum ya sani musulunci fa ba zai zauna a zuciyarsa ba alhali yana ganin manzan Allah bai iya ba gaskiya ka kula da wannan abu duk wanda ya ga manzan Allah bai iya ba ko shi a zamanin yanzu ya fi manzan Allah ilimi ya fi shi sanin adalci ya fi shi sanin abin da ya kamata a faɗa ko kuma duk malaman duniya da suka rawaito hadisan nan duk ƙarya suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika mutum yana da matsala a fahimtarsa ta musulunci musulunci ma'anarsa ka ɗauki zuciyar gaba ɗaya ka miƙa an fi ka ilimi an fi ka sanin adalci an fi ka sanin haƙƙin kowa ba wani wanda zaka zo ka tsare kai ne mai kwato haƙƙinsa duk wani haƙƙi da ka sani Allah ya fi ka sanin haƙƙin kowa kai shi ne mai bayin shi ya halicce su shi ke ba su abinci in suna cikin matsala ya fi ka sani don kai sai da aka baka labari ya san wane yana cikin matsala kuma ya san maganin matsalarsa a inda za a same ta zaka ba bukatar a soki shari'ar Allah a soki musulunci a ta zagin musulunci saboda kawai ana so a kare yancin wani abu Allah tsare mu to thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita a ƙarshe ce wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙawa sosai sai da aka yi ta'kidi tasliman ba kawai sama sama ba a'a miƙa wuya cewa Allah ya fi su sani Allah ya fi su adalci manzon Allah ya fi su sani ya fi su adalci sai ce ƙala ba da zalika to mu tsaya nan an nuna alamar lokaci kuma mun shiga nan ɗin zancen zai tsawaita ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da imani da musulunci a zukatanmu ya Allah ka ba mu adalci Allah ka ba mu ilimi ya Allah karka jarrabe mu da abin da zai kau da mu daga kan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk komai rintsi komai rikici duk yadda duniya ta gurɓace ya Allah ka bar mu a tafarki madaidaici Allah kar ka batar da mu da bidiyoyi Allah kar ka batar da mu da shubuhohi Allah kar ka batar da mu da son zuciya da bin abin da mutum ya ga dama ya bar abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله wani shi malam ya hukuncin wanda ya saba yana bacci baya tashi yayi asuba sai bayan bakwai da rabi ko takwas sannan yayi Allahu akbar har ya saba ya saba zuciyarsa kuma ba ta jin komai wallahi mutum ya ji tsoron Allah in dai haka halinsa yake akwai wasu za ka ga suna da nauyin bacci haka Allah ya jarrabe su kamar ciwo ne da su na nauyin bacci in har dai mutum bacci yake aka yi sallah aka kare bai yi ba to yana da uzuri amma in ya san yana da nauyin bacci to kada ya bari ya saba barin sallah har sai bakwai da rabi ko takwas lalle ya samu wanda zai tashe shi lalle ya samu wanda zai tashe shi yanzu kamar mai azumi ne mutum ya manta yana azumi ya dau abinci zai ci in ka hango shi me za ka yi masa sai ka tunasar da shi to haka in ka ga mai bacci wasu wai sai ka ga wai a matsayinsa na mai gida in ya dawo ya gaji sai ba matan doka kada kowa ya tashe ni bacci nake so in yi in huta ko lokacin sallah ba zai ambata ba dama ba cikin lissafi yanzu ga wayoyin nan kowa yana da waya a hannunsa kuma kowace waya tana da munabbe ko tana da abin da alam da za ka sa karfe kaza ko sakon ɗaya ba zai ƙara ma ba saboda adalci kana sa karfe kaza da zero zero dot haka zai tashe ka in ka sa da minti biyar to da minti biyar din nan tana hawa sakon ɗin farko ɗan za ka ji ya fara ƙara sai ka zaɓi irin sautin da za ka sa ya tashe ka to ya kamata mutum duk lokacin da ya san yana da nauyin bacci to ya sabar ma kansa kada ya bari ya saba barin sallah a'a ya sabar wa kansa tashi in ya tashi kansa sai abin wani lokaci nauyin bacci ko saboda rashin kwanciya da wuri mutum da kansa zai matse abin ya ga alam din sai kuma ya ce to bari yanzu dai zan tashi sai bai sani ba sai bacci ya sake kwasarsa duk wannan ba matsala ɗabi'a ce ta ɗan adam ba da gangan bane ne amma in dai da gangan mutum ya san lokacin tashin ya yi ya tashi ko kuma ya ce kar ma a tashe shi har sai wannan kuma har ma ya ce wai ya saba to alamar da gangan ne a matsala shi ne ma har ya ce ya saba inda kuskure ne ke faruwa yau ɗaya biyu to nan da sauƙi ya kamata da Allah a ji tsoron Allah a daina sallan nan ita ce musulunci Anas ibn Malik tun a zamanin sa yake cewa wai duk abubuwan ma gashi nan kun cancanza su in ban da sallah kawai kuka bari ita kanta sallar yanzu ka duba ka yadda ake yin ta in ka zo harkar kasuwanci ka zo harkar aikin gwamnati yadda wasu kafiran suke haka wasu musulmin suke a kasuwa ba bambanci da cuta da zamba cikin aminci da menene da menene duka ba ma bambanta abin da muke yi shine sallar nan sauran abubuwan sun tafi sun bar mu to sallar kuma yanzu a so a ce ita ma sai an ga dama akwai matsala to lalle musulunci zai tafi ya bar mutum wannan nabi yana cewa malam mutum ne a unguwar mu unguwar su kenan shi mun tabbatar baya sallah duka za mu iya zuwa mu tambaya shi mai mu tambaye shi shi me yasa baya sallah ma'ana duka za mu iya zuwa mu tambaye shi me yasa baya sallah a ba sai kun je duka ba ai so ake ya daina wannan barin sallar ya dawo rika sallah a tura mutum mai mutunci da zai masa nasiha cikin natsuwa so muke duk da malamai har zuwa yanzu suna gaya mana zamanin da muke ciki na tausaya wa mutane din ne na bin mutane a hankali ba a so mutum ya ban tsale din so ake a bi shi a ba shi haƙuri a rarrashe shi ya dawo ya tsaya ya addini in ya fushin ya tafi a duniyar yanzu kyale shi za a iya tafi ko ba ka ba mu da masu ladabtar da shi ba mu da masu masa bulala don haka sai mai hasararsa da haka mu bi shi a hankali mu tura wani mai mutunci da zai masa nasiha akan ya dawo ya rika sallah a iya tambaye sa wai sallan nan mai taima ne kila ce lokaci ne ba shi da shi kuma sai ka ga yana wasu abubuwan a wannan lokutan wasu abubuwan da ba su kai ta ba yana yin su a waɗannan lokuta ɗin abu na biyu yace su kuma wasu ba sa yin ta a lokacinta musamman asubahi tsawon shekara biyu shi kuma ya sallarsa take ma'ana mutum ya shekara biyu baya sallar jam'i ta asuba sai shi kadai saboda bacci kamar wancan mai tambayar farko to wannan dai yana cikin abin da wajibin mu gyara su in an ga irin wannan da Allah a yi nasiha a faɗakar a ja hankalin mutum ya dawo kan musulunci zai hasarar musuluncinsa zai hasarar rayuwarsa domin a ce mutum ya saki jikinsa ana ba mu labarin wasu shi yasa yanzu ana ba mu labarin irin su sa'id ibn musayyib sai mutum ya ji kamar ƙarya ne ko yake cewa ya yi shekara arba'in bai taɓa ganin ƙeyar kowa a sallah ba a wata riwayar wata riwayar ba a taɓa yin ta da iƙama baya masallaci ba kun san me ake nufi bai taɓa ganin ƙeyar kowa ba a matsayinsa na liman shi bai ga ƙiyar kowa ba shi ne liman shekara arba'in kuma bai taɓa rasa sallah yanzu ana faɗin wani sai ka ji abin kamar almara me yasa zuciyar ce tamu da tasu daban uzororinmu mun ɗauko komai ma da ba uzuri ba duk mun sa shi a cikin uzuri ka daɗe ka kai ƙarfe biyu kana kallon ka na talabijin da waye da waye wani amma abin mamaki ka san wani abin mamaki a irin wannan fa mutum in ya kwanta in ana irin wannan tournament din ko abin nan na ball za a karfe ɗaya na dare za a yi da ƙasa kaza da ƙasa kaza ba alam zai tashi me ya dalili dan Allah me ya dalili saboda zuciyar ta ɗau abin da muhimmanci to haka zaka koma wallahi in ka sa abunka da muhimmanci yanzu tambayi da cijai da yawa suna faɗa sun shekaru da yawa sun daina ba wani abu da yake tashin su saboda sun yi baccin su ya isa yanzu wani karfe hudu da rabi na yi ya tashi kuma ba wai saboda tsufa bane kai ma ina baka shawara yanzu ka fara ka gwada daga yau ku gani in ka juri kwanciya da wuri in ba ayyuka ne suka tsaye da kai ba ka aje kallon nan ka aje me ka kwanta karfe tara da rabi goma ka gani sa karfe goma misali a irin zamanin yanzu sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu awa bakwai in dai ka kai shekara arba'in to ba za ka kai awa bakwai nan ba za ka ji ta ya ishe ka duk wanda ya haura arba'in ya kai hamsin awa shida a jere ta masa yawa ko tashi fitsari sai ya tashi to in ko ka tashi wani za ka ji wani ba fresh za ka ji kanka kalau to in ka saba wannan za ka ga baka bukatar alam kullum sai an kira sallah na farko kana ji saboda kana cikin kiyamun laili ma a lokacin da abin zai faru amma in ba mu dau abin da muhimmanci ba wallahi ko me ma zai zo ta wani sai a zo a tashi kasuwar garin su sai ta ce a kansa amma bai tashi ba saboda nauyin bacci haka ɗabi'ar mutane suke wani kuma motsi kaɗan za a taɓa ƙofa zai tashi to inda ka san kana nauyin bacci sai ka sa a rika tashin ka amma dai lalle mu rika nasiha shi yasa yake da muhimmanci samun al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar akan sallah ba a wasa da sallah yana cikin abin da Allah ke sa a samu rahama a cikin al'umma ɗan hizba a ce a ba su dama su rika zagayawa ku duba irin abin da za a gani a saudiya lokacin da a kira sallah a rufe masu bi suna cewa a rufe a je a yi sallah ana yi wannan alheri ne ga al'umma duk da a yanzu su ma masu rubuce-rubucen su da 'yan bokon su da me suna nan suna ta rubutu a jarida a daina wai a bar mutane da imanin su ba sai an yi wannan ba wannan kuma shine abin da ke sa al'umma su zauna lafiya da rahama a samu wani ya rika bi a kasuwa yanzu ku duba ku ga kasuwar mu duk ran da aka ce ranar kasuwa ce ka shigo kasu tun daga safe karfe bakwai ta fara cika hantsi yan baro sun cika titi da sauransu ka go har magariba haka za ganta akwai wanda ya zo in an kyautata masa zaton yayi sallar asuba to amma azhar bai yi ta ba la'asar ba zai ba yana zaune a cikin kasuwan nan yana tsoron ya tashi wai za a sace masa kaya sai ya koma gida daga ƙauye sai ya koma sai aje kaya sai kuma a fara alwala a lokacin zai kwakwafa azahar da la'asar da magariba da isha'i bayan ya dawo sallar isha'i da yawa fa daga 'yan kasuwar mu a ƙauye haka ake yi ba mai nusar da su in ka shiga kasuwannin nan haka za ka gani ka je wurin dabbobi ka gani ba a yin kasuwancin yadda Allah ya ce a yi yadda manzon Allah ya nuna mana cuta iri-iri nan da can wurin awu haka ana cuta ga kuma can yanzu a zamanin yanzu kasuwar yan mai ake cimi yan downloading da sai da waya yanzu ba kasuwar kauye da bata da wannan abu su kuma ana ta loda ma yara fina-finai na batsa da waƙoƙi duka ba wani yanzu aikin sarkin kasuwa irin da ake da ya duba ya gaba a zalunci farashi daidai da sauransu duk an daida sarkin kasuwa yanzu ta kansa yake shi ma a bashi wani abu ya sa aljihu lamarin mu fa wallahi abin tausayi ne ya jama'a al'ummar da ba ta da shugabannin da za su ce ku tsaya akan hanyar Allah abin tausayi ne shi yasa musulunci yake zama haka duk abin tausayi ba mai cewa ya jama'an an kira sallah da Allah kowa ya saurara ai sallah a ci gaba da hayaniyar kasuwa babu yanzu ka zo ka faɗo na ma sai ai ma duka ma kila a kasuwa to Allah dai sauki Allah ka taimake mu akan canza wannan wallahi in duk muka canza sai gobe kasuwannin sun canza ko ba a samu masu dokar ba da kanmu sai ka ga ana cewa Allahu akbar arkomi daya ya tattara kayan sai rufe ya ce sallah zahi wancan ma ya rufe in mai awun ya zo ya ga kowa ya rufe ya tafi tafiya zai masallaci in an dawo sai ya zo ya saya to amma in dai mu ba mu canza ba to babu wanda zai karbi wannan canji na ƙarshe wannan yana sha malin shin manzon Allah sallallahu Allah subhanahu ta'ala yana amsa wa bawansa addu'arsa ko buƙatarsa a gurin Allah ba ta daga cikin kaddararsa da aka halice shi da ita addu'a Allah yana amsa mana ban gane wannan tambayar ba me yake nufi ma'ana shin malam Allah yana amsa wa bawansa addu'arsa ko buƙatarsa a gurin Allah ba ta daga cikin ƙaddararsa da aka halicce shi da ita. Kun gane? Me yake so ya faɗa? Eh. Mana idan ba a ƙaddara masa ba, in ya roƙa Allah ba zai bashi ba. To ai baka san ko an ƙaddara ko ba a ƙaddara. Shi ne. Shi yasa dama aka ce ai. Saurara. shi yasa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaruddu al-qadara illa ad-du'a ba abin da ke mai da kaddara ya canza ta sai addu'a idan kai addu'ar Allah sai canza ko da da an rubuta ma wani abu addu'ar mutum ba ta faduwa ƙasa banza hadisin da sayyidina Umar ya ruwato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu wani mutum da zai roki Allah wani abu sai face ɗayan abubuwa uku shine zai faru ko dai Allah ya biya masa bukatar abin da yake in yana son aure ne ya Allah ka ban aure sai Allah ya bashi ko kuma in ba a bashi ba sai a aje masa wani lada babba a lahira saboda ya roƙa Allah bai bashi ba shi kansa ka roƙa ba a bakan ba to sai Allah ya aje maka wani abu daban ko kuma an kaddara da a rubuce wani abu mummuna zai same ka za ka yi hatsari za ka yi kaza sai kai addu'a da za ka fita za ka hau abin hawanka sai kai subhanallazi sakhara lana hada sauran kai addu'o'inka ya Allah ka tsare Allah ka sa in je lafiya in dawo lafiya sai ka hau sai ka tafi wannan addu'ar a sababinta sai Allah ya soke hatsarin da aka tsara da za ka yi ta yi amfani ko ba ta yi ba haka tunda baka san me aka rubuta ba kai ta addu'a kar ka tsaya yau a ta roƙon Allah to nan ya ce malam shi menene kaddara to wannan sai ka hakuri sai wani darasi maganar kaddara darasi ne babba rukuni ne fa shi kadai kamar ka ce ne me ya sallah ko kaga ai a gaya maka farillai da sunnoni da sauransu aiki ne amma kaddara ma'anarta dai ka yadda da abubuwa hudu cewa Allah su dangane da aikinka da kai kanka Allah ya san duk abin da kake aikatawa ya sani komai ka aikata da na baya da na yanzu da nan gaba me za ka aikata sannan Allah ya rubuta duk abin da ka aikata da wanda za ka aikata ko numfashin nan duk an lissafa guda nawa za ta yi motsa kun ga wannan rike hannun da na yi haka da saki da na da na mayar duk an rubuta zan yi haka ka yadda da abin nan kamar haka to Allah ya rubuta sannan kuma Allah ya halicci duk abin da ka aikata Allah ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malu daka duk da ku din da aikin ku duk halittar Allah ne sannan abu na hudu duk abin da za ka yi sai da ganin damar Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin Allah shine sarki Allah shine mai iko Allah shine rabbu Allah shine khaliqu Allah shine mudabbiru ba dama a cikin mulkin sa kai abin da bai ga dama ba baka isa kai abin da bai ga dama ba bai san da shi ba haka waɗannan abubuwan duka yadda da cewa Allah ya san su sawa'un wani abu ne mai daɗi da kake so ko abu ne mara daɗi da ba ka so sani shi malam wanne suna ake roƙon Allah da shi ya amsa wa bawansa addu'a cikin gaggawa a'a ban san shi ba ni ma inda ya cikin gaggawa ne ban sani amma dai ka roƙa a amsa duk sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yau Allah yana da sunaye mafi kyau to ku roƙe shi da su ku yi amfani da su ku kira suna Allah ya Allah kai ne kaza ya fattahu iftah alayya ya alimu allimni ya razzaqu rzuqni ka rika yin haka duk abin da kake so ka roƙi Allah ka hada shi da wani suna da ya dace akwai kuma addu'a da manzon Allah sama ya taba ji wani bawan Allah yana yi so Allahumma inni أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله إنا روقونك دتشيوا ni na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai kai kadai kai ne kuma al'ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai sai ina roƙonka kai mun kaza shine manzon Allah sai ya juyo kalle shi yace naji wannan bawan Allah ya roki Allah da wani suna wanda in an roke shi da shi baya yadda baya yadda abu sai ya bayo mutum haka in ka so ka haddace wannan ka rika roƙon Allah da shi akwai kuma wata daban da duk ba wannan ba irin wannan suna nan da dama in ka kokari ka karanta ka haddace kai ko baka haddace komai ba zuciyarka ta risuna kai addu'ar ka da Hausa ka kaskanta gaban ubangiji ya Allah kai ne kaza kai ne kaza cikin abin da ka fahimta na ma'anonin sunan Allah kuma ya zama da gaske ka fahimce su daidai to Allah sai iya amsa maka ko baka iya larabci ba ba sharadi sai ka iya larabci ba amma in ka iya ka iya kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yafi in baka iya ba ko to karka sawa kanka wani da baibayi cewa ba za ka yi addu'a ba addu'a ita ce manyan cikin ibada ƙololuwar harkar ibada ce idan ita take nuna kai bawa ne ko ba haka bane ita take nuna kana da bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah Allah ku shine mawadaci abin godiya dan haka ka kaskantar da kanka ka nuna kai ne mabukaci ga Allah Allah sai biya maka bukata ko baka iya larabci ba ba sai ka je gun wani malami ba ba sai ka sa imaninka a ragaya tsakaninka da wani ba sam tsakaninka da Allah in ka yarda da Allah zaka ga da Allah zaka ga Allah zai maka mu'amala ta mamaki a duniyar nan Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ƙara ƙarfin tauhidi a zukatanmu sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad